إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلناه قالوا بل نتبع ما ربينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينفقوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به والمنقذ بغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا إلا النار إلا النار إلا النار ولا يكلمهم الله يوم لا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أكبرهم على النير ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين تخلفوا في الكتاب لفي شكاك بعيد
أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق ومر فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد ودلات وزبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الهاتم والختم أبو العباس الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل السر السري صاحب الفيلة صاحب الشريعة والحقيقة جوز الأغواس نبرة القلوب أبو إسحاق باي برحمن ياسر ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفقري وملاذي وأديبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بورك الله فيه الكاكاكين سيدة الشيخ محمد العرس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كسرت في وسفي فإن جمال كل يوسف القائل تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فصرت ممجدا القائل عليك به والناس في سنة القرى تمتعت منه الدار كنت مفردا أما بعد آه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام سبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكنا جين أذنين alhamdulillah muna yin godiya wa Allah tabaraka ta'ala wanda a cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da kadarsawansa ya kaddare mu muna raye a wannan lokaci ne albarka a cikin uwa masu daraja masu albarka a wannan uni na 21 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daga makka zuwa madina a wanda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci ne tarin albarka jiya mun yi magana abin da ya shafi sha'anin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa ko mun ji cewa annabi nuhu alaihi salatu wassalam farko abin da aka gaya masa إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم sannan da aka zo aka yi shekara ɗari tara da da da da hamsin ko yana kira mutane zuwa ga Allah tabaraka ta'ala da aka tabbatar masa cewa ba za su imani ba a annabi nuhu yace rabbi la tuzal al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirar kaffara haka da annabi salih alayhi salatu wassalam lokacin da mutanensa suke cewa sawa'un alaina aw asta am lam takun min al-wa'izin ko daidai ne ko ka mana wa'azi ko karka wa'azin ma mu ba mu imani ba wannan annabi annabi annabi salihu alaihi salatu wasalam aka zo su ma mutanen aka halakar da su da ƙarshe dai abin da karatu yake bamu shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am la tunzirhum la yu'minun sai sai ya ce to shikenan tunda haka ne babu komai wayannan ba za su yi imani ba ko ka musu gargadiyar su salama kuma baka musu su gargadi ba ba za su bi ka ba ba za su yi imani gare ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi a matsayinsa sai ya ce ai ana rahmatul lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin shi manzon Allah sallama rahama ne ga duk abin da Allah halitta in dai wannan abun Allah ne halitta su Annabi sallama rahama ne a gare shi ba ma maganar musulmi ko mumini ba da kafiran da su Abu Jalil din da da da Abu Lahabin dukkan su gaba daya duk wani kafiri da ya rika a zamanin manzala sallallahu wata gunki da waye da waye to gaba daya annabi rahama ne a gare su sallallahu alaihi wasallama kuma a gare duniya da lahira baki daya sai Allah ya ce wa mashi ai kai kam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da aka zo lokacin da kafirai suke cewa in kana hadha wa lakum min indika fa abdir alaina hajaratan min as-sama'i a wi'tina bi azabin alim ko a in dai abin da Rasulullah yake faɗa gaskiya ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar masu ruwan bala'i Allah ya saukar masu ruwan duwatsu ko ya masu azaba mai rani a wi'tina bi azabin alim ko azaba mai rani sai da aka faɗi wannan magana sai annabi Allah ya ce a'a ai shi manzon Allah wa ma kana Allahu li'azibahu wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azibahu wa yastaghfirun shi annabi in yana cikin al'umma ba a masa azaba sa'annan in dai suna istighfari to Allah bai musu azaba ba sa'annan kuma har yanzu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in yana ba ko yana nan ko baya nan rahama ce da usayin al'umma ne shi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kyale su saboda me saboda girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala ga ya mana sawa'un alaihim استغفرت لهم ان تستغفر لهم غفر الله ما هكذا سواء عليهم انذرتم ولا تنذرهم لا يؤمنون نعم ختم الله زعم تاشي ختم الله على قلوب الذين نعم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم
صلى الله عليه وسلم آه الحمد لله ونجي تبارك وتعالى ينا فدا ينا cewa ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم غشاوة وبنجي تبا كو ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وبنجي تبارك وتعالى أنا مجانا حق من زن الله صلى الله عليه وسلم أنا باوع النبي صلى الله عليه وسلم على بار وإنه قريشاوة masu bautan gumaka an yi maganarsu yanzu ana magana ne akan kafirai a munafikai kai afwan Allah tabaraka wa ta'ala baba alaiha wasu suka fala ya dukuluha khairan wato zuciyan an riga an ɗinke ta an ɗauki haske da imani a cikin zuciyar wa'annan kafirai din saboda me saboda ba su bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba sa tare da Allah ba sa tare da manzon Allah wayannan kafirai da ake maganar su a to dukan su gaba daya an riga an ɗauki hasken imani a tare da su ba za su taɓa yin imani ba ba za su taɓa yin imani ba saboda haka ya rasulullah sallama ka hutar da kanka kar ka damu saboda ba su yi imani ba a'a daman Allah bai sanya musu imani a cikin zuciyarsu ba wannan shine manzon Allah jama'a musulmi wanda duka duniya gaba daya tana neman taimakonsa ne da agajin sallallahu alaihi wa sallam a fala yadkhulaha khairan babu ne alkhairi da cikin zuciyarsu wala sam'ihim hakanan a mawabihi wurin jinsu fala yantafi'una bima yasma'una min alhaq ba za su taba amfani ba za su taba amfanuwa da abin da suke ji na gaskiya ba ba za su taba amfani ba wato wato duk abin da za a gaya musu na bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za su taba bi ba ba za su taba yadda da wannan ba har abada ba za su yadda ba ba za su yadda ba saboda ne Allah tabaraka bai sanya musu haske a cikin zuciyarsu ba a ai wa ala absarihim kishawa ai gaba'un fala yabsiruna al-haq wato ubangiji tabaraka ta'ala ya sa musu wani kwantsa a idan su ba za su taba ganin gaskiya ba cewa alfaza zai na cewa atubsiru am gadda basiratakal gaza to sajaya rasulullahi ahmad faukaza sallallahu alaihi wasallam atubsiru wai kana gani am gaɗa basira ta galgaza ko kwantsa ya rufe maka ido ba ka gani ba ka gane matsayin annabi muhammadu in baka sani ba kyautan annabi da baiwar annabi da darajar annabi da martaban annabi ya wuce yadda kake zato ya wuce duk inda mutum yake tunani wannan shine kujeran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to annabi sallallahu alaihi wasallama daga wurin ya tashi ya gaba daga nan sayyidina rasul sallama ya gaba wannan annabi muhammadu kenan jama'a musulmi Allah tabaraka wa ta'ala duka halittun da bai taba yin irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa wa ala absarihim ghishawa akan idanuwansu wato Allah tabaraka ya sanya wani shamaki wanda ba sa ganin gaskiya ba sa gani ay giba'an fala yusiruna alhaq wannan abin ya tare su ba sa ganin gaskiya walahum ababun azim ubangiji tabaraka taala ce ai qawiyyun da'imun wa huwa an-nar ai suna da azaba Allah ya musu tanadin azaba mai karfi kuma dawwamamme shine wuta Allah ya kiyaye mu al-azim idan an ce azim diddul haqir ne in an ce mai girma kishiyan a wato wanda ya zama an tauye shi ne ma'ana kishiyan a rashin girma ne kishiyan ƙarami ne ƙarami ba na wanda ka sani ba azim mai girma an gane ko mai girma to haƙin mara girma mara girma ma'ana tauyayye tauyayye ya ce kama annal kabir jiddu sahir kama yadda ka san babba shine kishiyantan ƙarami ko in an ce babba sai ne ƙarami in an ce karami sai babba to idan aka ce wato azim ya fi kabir azim ya fi kabir shi yasa Allah tabaraka taala in yazo ya magana akan manzon Allah sai ka je na cewa wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullah wai kai kan manzon Allah sallallahu alaihi kana sama da halaye na girmamawa ba wai maganan yana da hali na girma ba la'ala yana saman halaye na girmamawa shi annabi sama da su yake sallallahu alaihi wasallama saboda haka ashe duk wani abu mai girma to annabi sallama yana sama da shi ne ba wai abin yi za a ce ai girman girman annabi sallama kamar na kaza a ko girman annabi kaza ne a'a duk wani abu da ka sani wanda kwakwalwanka da hankali da tunaninka zai kawo maka abin yana da girma to annabi yana sama da girman abin ne haka Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai kana da sama da halaye da girmamawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yace kama annal kabir jiddul saghir shi kamar yadda ka sani babba shine a dan uwansa shine karami wal azim a azamu min al kabir shi kuma azim ya fi kabir girma ya fi daraja هذا العذاب وانا عذاب عذاب شديد عذاب ne ne Allah ya kiyaye mu wato ashadd min kulli azabin wato in ce azabun azim ya fi tsanani ga dukkan wani azaba gaba da wato idan ka ce azaban Allah azaban Allah ko a duniya ne Allah ya maka azaba to wallahi tallahi mutum ya shiga gurin Allah ya kiyaye mu kaɗan daga ciki Allah in Allah ya ga dama ya tashi maka azaba na farko sai ɗora maka ciwo sai ya haɗa ma da talauci ya haɗa ma da makiya ya haɗa ka kana gidan haya ne gidan hayan da kake baka biya kuɗin haya ba shi ne gidan hayan ya kawo yan sanda za su kama ka gidan ma ya kama da gobara ya ce shi sai an biya shi ana fahimtar wannan kaga bala'i ya kai bala'i ko sa'annan kuma sai a ƙara wa mutum da kafirci a ƙara mashi da kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bala'i ya kai bala'i ko akwai abin da yake a duniya ne babu abin da ya kai kai wannan bala'i kana da ƴaƴa Allah hada ka da mata ko masifaffiya bala'iya kana fama da rayuwarka ita ma tana hada maka wuta can kana karban wuta a gun talauci kana karban wuta a gurin yan haya kana karban wuta a gurin yan sanda kana karba a cikin gidanka kuma Allah ya kashe danka in akwai wani ɗan shi ma yana kwance ba lafiya a asibiti ba kuɗi ya kaji Allah a bar kama a haka ma a ce musulmi ne ko shobra yana cewa a la ta sa'alla mana iza ra'aita iza talqalqa iza khuliqta ko karka damu dan halitta ta cutar da kai haka Allah ya halicce ka dan abin ya same ka to anan shine an tu'minu bil qadri khairihi wa sharri ko kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa in ka duba wallahi duk wannan bala'in da aka da maka in ka duba wani ina shi ya zaka shi sai a ƙara masa bayan duka wani da muka abinda muka lissafa shi ma bai da lafiya ko ba abin da ya ma Allah babu abin da ya ma Allah shi Allah haka ya ga dama ya gaishe kuma baka fi shi sallah ba baka fi shi azumi ba baka bi shi bin Allah ba kila ma karatu ma ya fika ko wanda yake in an ce bangaren karatu da mata ma asibul balal amliya kuma al-amsal fal amsal ko wanda aka turo musu da bala'i a annabawa sa'annan malamai sa'annan mabiyan su ko to haka wannan ma baraka ba sa shi a lissafi ba shi ma ya ƙara aunawa wani yana cikin irin halin da yake ciki kuma an ƙara masa da kafirci kaga bala'i ya kai bala'i kuma mutum ya mutu a ce ya shiga wuta Allah ya kiyaye saboda idan aka ce azabun azim azaba mai radai azaba mai girma wato azaba ne da babu wani azaban da yake shi ashaddu min kulli azabin shine yafi san da kowane irin azaba haza fi haqqil kuffar wannan haƙin kafirai ne Allah yake magana wannan ana magana akan kafirai ne dama mun faɗa ayoyi guda biyu su yi magana akan su waye kafirai ayoyi hudu sun yi magana akan muminai masu imani ko to yanzu mun karanta ayoyi wayanda suke magana akan kafirai guda biyu ko a sawa'un alaihim azabta malakatukum la yu'minun sannan khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kishawa wa lahum azabun azim wannan ayoyi suna magana akan tsuran kafirai ne kafirai ake magana akan su a a wa nazala fi munafiqin sannan aya ya sauko a kan munafukai hajjal azab wani azaba a a a afwan wa nazala fil munafiqin ya sauko aya kuma ya sauko ya sauko kuma akan munafukai ka abdullah bin ubay bin salul kamar abdullah dan ubay bin salul wanda wa ashabi da mutanen sa kanu idza atau ila al muslimin qalu la lahum idan suka zo gurin musulmai sai su ce wa musulmai na hannu ba kuma ai mu muna tare da ku mu muna tare da ku musulmai wai za a tau ila lil kuffar idan suka tafi gurin kafirai ya kulu nahnu ma'akum sun cewa kafiran ma ai muna tare da ku akbar haka tabaraka wa ta'ala bi halihim sai Allah tabaraka wa ta'ala ba labarin su shine wa minan nas man yaqulu amanna billahi na'am ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر نعم وما هم بمؤمنين ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin a wa minan nasi daga cikin mutane ma man yaqulu wanda suke cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir ko mun yi imani da Allah da yawmil qiyamah shine ran tashin alqiyama dunya bi yawmil akhir li annahu akhirul ayyam an ambaci da ranar tashin a ranar karshe a shine in an ce yawmul akhir shine ranar karshe an fahimta ko an ambace shi ranar ƙarshe ne li annahu saboda shi akhirul ayyam shine ƙarshen ranaku gaba ɗaya daga nan babu wani lissafin rana kaza rana kaza uni kaza dare kaza za a shiga cikin ayyamul lahi ne kawai Allah ya samu aljanna a wa ma hum bi mu'minin ai da suke cewa sun imani da Allah sun imani da ranar ƙarshe ai ba mu'minai bane ƙarya suke ba su da gaskiya ai raw'i fihi ma'ana alman saboda haka ƙarya suke yi su a kullun lissafin su yukhadi'una Allah wa yukhadi'uhum na'am يكادئون الله والذين آمنوا وما يكادئون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون آه آه يخادعون الله سنة سوء وكرس الإسلام سوء أمن يخادعون الله سنة يودر الله لي والذين آمنوا دوين في إيمان بظهار الخلاف ما عقلوا من الكفر da bayyana abin da ya saba a zahiri ma'ana a zahiri suna bayyana cewa sun imani a baɗi ne kuma suna ɓoyewa suna ɓoye kafirci da ya dafa'u anhum a kamun dunawiya saboda ya ɗauke musu wato ɓoye imanin da suka yi ɓoye kafirci da suka yi bara a makaga bara a yaƙe su ba a cikin kafirai sa'annan kafirai ma ba za su yaƙe su ba sun yi wannan ne don a ɗauke musu azaban duniya wato kar a azabtar da su hukuncin duniya kai ya same su ma yuqabi'una illa anfusuhum ba sa yudran kowa ne anna wa bali khada'ihim raji'un ilayhim wa yaftadihuna fi dunya bi idla'i Allah nabiyhi ala ma aqlu wa yu'aqibuna fil akhirati wa ma yash'urun a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baya wa manzala sallallahu alaihi wa sallam cewa وما يخادعون إلا أنفسهم باون da suke yaudara sai dai kansu saboda su a lissafin su yaudaran su zai ba ba komai amma kuma yana dawowa ne kansu raji'un ilaihi zai dawo musu ne za su zo suna ta mamaki a dan anan a duniya a lissafin su kullum suna cewa suna yaudaran Allah ne da ko manzon Allah saboda sun bayyana imani amma kuma sun ɓoye kafirci saboda ubangiji tabaraka ta'ala ya yi ɗila'in wannan abin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga imanin ai kafircin nasu da suke ɓoyewa yana cikin zuciyarsu ne amma kuma sai gashi Allah ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ware wasu daga cikin sahabbai ko ya ware ya sanar da shi suwaye munafikai manzala su salama ya ba da labari wa sahibu sun rasulullahi ko sallallahu alaihi salama shi ne wannan sahabin manzala su salama don Allahumma salli ala sallam ya kwanta babban abokin sirrin manzan Allah abu zarri ne ya hana sunansa wallahi amma ba komai in Allah ya dawo da kaya ya dawo da shi za faɗi sunansa insha Allah tabaraka ta'ala a ya gaya masa adadin munafikai gaba ɗaya dukkan su wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne sayyidina Umar bin al-Khattab sai ya zo ya same shi yake cewa da Allah ina cikin munafikai da annabi ya baka labari saboda baya faɗar sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya faɗar sirrin manzon Allah sai na umar ya dinga na ce masa da yake ce masa ce baka shi ce to bana su waye munafikan da ina son ka gaya mu to manzon sallallahu alaihi mashi izini ya faɗa ba ashe wato komai sai da izini ko a Huzaifa ibn al-Yaman Huzaifa Huzaifa ibn al-Yaman shine sahibul Rasulullahi sallama annabi sallama ya gaya masa kuma ba wanda ya sai kanin sallama ya ɓoye wani ilimi ko amma ya gaya masa ya cikar gaya ma kowa duk mutumin da in dai munafiki ne ya mutu manzo Allah sallama baya bi baya sallace baya sallatar sa sai na Umar sai ya tura ɗansa Abdullahi sai ya ce ka je ka duba ka ga Huzaifa a gurin sallan nan ya ga bai gaishe bai ce to munafiki ne sai ya ki zuwa sallar shi ma shine wani lokaci sai zai samu sai na Huzaifa ibn al-Yaman sai ka ce ya ku zai faɗa Allah su waye ne munafukan nan da masu sulama ya baka labarai sai kana son faɗi sunan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ko ba zan faɗa ba shikenan ya dinga na cewa dai to da Allah amma dai bana ciki dai ko dan Allah ina ciki ko bana ciki manzo sai yace masa baka ciki sai sai na umar ya samu kwanciyar hankali a zuciyarsa ya samu nutsuwa ka duba sabon manzo Allah fa manzo Allah su salama ya koma ga Allah ya bar munafikai ɗari hudu da hamsin da wani abu wanda maulamu shehu jibri mazul ma'arif ya kawo a cikin a sharhan da yawa ishiriniya ko a maza ɗari uku mata ɗari da hamsin idan ban manta ba ko da saba'in ne munafikai kawai annabi Muhammadu ta kenan da Allah a zamanin maza sallama samu na kai ɗari uku ɗari uku maza mata ɗari da hamsin ko makamancin haka to yanzu ba ba adadi ba adadi zamanin manzala sallama shine khairul qurun mafi alkhairin karni ba karnin da ya kai shi tsarkakakkun mutane tsaftattu kuma wayannan munafikan fa suna bin annabi Muhammad sallah mu gane wani abu da Allah suna sallah da manzon Allah suna azumi tare da manzon Allah suna zuwa yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah mun gane wani abu amma kuma sai Allah ya ce innal munafiqina fi darkil lasfali minan nar munafiki shine shi fada wutar jahannama baya sallah ne sallan ba karba bane yabi annabi Muhammad sallah a ce ba karbi sallah ba ai dai baka karba wani wanda ya karba sallar su kenan ko ba haka bane ashe ba sallan bane kawai ba sallah bane ka gyara zuciya ka gyara zuciyarka dan kana sallah kana bin limamin anguwanku ko limamin garinku sallah ko sai muna sallah sallah za mu ta kai ka aljanna sallah ba za ta kai ka aljanna ba gaskiya shi sallah amma kai ba sunan ka kafiri innal ahada allazi bainana bainahum as-salah man taraka faqad kafara ko in ji manzon Allah sallama babbanci musulmi da kafiri sallah ko wanda ya bar sallah ya kafirta to menene ya fi kai mutum aljanna da gudu da wuri-wuri soyayyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gudu mutum zai tafi aljanna amma sallah in ma ka ce ba za ka yi sallah ba yanzu nan in ma daman sunanka jafaru ne to za ka koma markus ko ba haka bane saboda ka ki yin sallah ba maganan wai ka shiga aljanna ko karka shiga aljanna ba a maganan ma ka zama musulmi tukunna ake magana to musulmi ne a musulman ne aka samu wayannan munafikai din mutum ɗari hudu da hamsin a zamanin manzon Allah ban salama ya koma ga Allah ya bar wayannan munafikan a duniya ina ya'yansu ina jikokinsu suna nan shi yasa amma ga siffofin su inji manzon Allah sallallahu na farko shine a innal munafiqina fi dhalkal asfar minan nar wa nazalu min sir'a innal munafiqina yuqadiuna lawa wa qadiuhum wa idza qamu salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan muzamzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa sai hadisi ya fassara mana da wannan aya na cewa allazi ya ta ulai bi wajain wa haula bi wajain yawmal qiyamah ko a shi innal munafiqina yuqadiru Allah wa khadi'uhum shi munafiki kullum yin lissafi sai na yaudaran Allah ne kuma yana yaudaran masu imani amma yana yaudaran kansa ne to me siffarsa ya ubangiji sai Allah ya ce idza qamu za ta kama kusala idan za a yi sallah sai kasala ya kama shi sai kasala mene sai kasala ya kama shi yura'unan nasa yana riya a gaban mutane ina gaban mutane ne zai yi sallah shikenan bayan da yana kwana a masallaci ne dole ya sallah ko yana anguwan musulmai ne dole in bai je sallah ba an san adadin wanda suke zuwa masallaci sallah ko ko kuma a'a ana tare da abokanai ne a je a yi sallah wani na taba samun wasu wawayen yara suna cewa wai su idan mutum ai lokacin sallah ya kira sallah in kace zo mu tafi sallah wai a ni ai dan Allah nake ba dan kai ba saboda haka in naje yanzu ba dan Allah ba ka ji maganar banza wai in yaje to wai saboda wannan da yake su je sallah ne yaje sallah shi ba zai je yanzu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan tsabaragen tsagoran madaran jahilci ko ladan da yake kiran sallah da yake cewa hayya ala sala ko hayya ala sala da ha'un ko da ha karami hayya ala sala ku zo izuwa sallah hayya ala falahi ku zo izuwa babban rabo ko manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kana ji an faɗa ana ce sai ka ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hayya ala salat hayya ala al-falah ko saboda haka me ladan ya kaya maka wai yana tuna maka lokacin sallah ne to wato kowa ma in ya ji ladan ne ya kira sallah to sallah shi ma ya zama ba da Allah ya wuce nan ko ba haka bane kaga lissafi ne kawai na na kwakwalwa mai majina wanda babu haske a zuciya saboda shi ladan daman ai yana tuna maka lokaci ne shi yasa ya tuna maka suka ce la haula wala quwwata illa billah ko manzo Allah sallama ya ce qulu mithla ma yaqulu al-muazzin ko ku faɗa abinda mai kiran sallah yake faɗa idan yace hayya ala salat sai ku ce la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala al-falah ku ce la haula wala quwwata illa billah in yace Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai karanta allahumma rabb hadhihi da'wati tama wa salatul qa'ima آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وتنصف الرفيع وبعث مقام محمود الذي وأته إنك لا تكون في الميعاد كو أو رواية كو باب إنك لا تكون في الميعاد كو رواية حديثي آه wannan karo manzon salama yake Allah ya yi tanadin wata kujera a taron tashin kiyama shine wasila yace wannan kujeran ina kwaɗayin in zamani ne ka duba tawadu'un manzon Allah kai qur'ani ma ya gaya maka shine ko wa min al-layli fatajad bi nafilata laka asa an yab'athaka rabbaka makaman mahmuda ya rasulullah ko sallallahu yace wannan a ya sallama kai ta sallola da daddare da sannu ubangiji tabaraka ta'ala ce ta da kai kujera na godiya wace kujera shine rada za ta shin kiyama ya jawo wannan a jawo wannan duk duniya ya ceci har da mutane da aljanu da mala'iku gaba ɗaya annabi zai cece su ya ceci dabbobi ko sai kaga kare ma ya shiga aljanna kare kare ba wanda in ka ajiye shi a gidanka matukar ba kare bane wanda na farauta ko kuma na kiwo karen yana zuwa kiwon dabbobi ne an training ɗinsa ko kuma karen yana gadi to mala'iku rama ba sa shiga gidan an gane sa'annan kuma karen da ka ajiye ɗin don gadi ko don zuwa kiwon dabbobi saboda akwai karen da za a cika shi dabbobi shi kaɗai wallahi ba ka yi saka shiga cikin awakin ba ba ka isa kuma bare ba su je gurin ɓanna ba ka gani idan ka ko Allah ya saka da kai to ko na farauta duka wannan ka ajiye shi kowane rana za a rage maka lada naka kamar girman dutsen uhudu guda ɗaya to yaya aikin ladan guda nawa kake eh aiki don ko araba ya ce kila ba bayan rabin da dutsen uhudun ba saboda haka a sai ga ya tafi aljanna wai ka san me yasa karen ya shiga aljanna saboda ya zauna da masu ambatan Allah wanda innan samari a guda shida ko guda bakwai ko guda takwas sadisu mu kalbuhum ko mutanen ashabul kasu ko eh a a karan su shine na bakka takwas din su ko sabiuhum kalbuhum ko ko sadi saminuhum kalbuhum haka ne a sai aka ce to hadda shi shi ma ya shiga aljanna me yasa saboda ya zauna da bayan Allah ya zauna da wasu waliyai ba na bane bane ba fa a'a bayan Allah ne ana saban Allah cikin garin suka fita neman Allah suka je suka shiga cikin kogon dutse suna halwa suna ibada bacci ya dauke su shekaru suka ja suka zo bayan an sun farfado sai suka ga suka fito suka shiga cikin garin sau'insu ma sun gama mutuwa kakan jikokinsu ne a garin sai ba san su ba sai suka fito da kuɗi na zamanin daɗin an daina amfani da shi suka gani ce ku ba kaza kaza aka yi dai abubuwa ta ce su gara su koma can inda suka fi ganewa su malamai suna ta wani suna nan suna ta baccin da Allah ɗora masu wallahu alam duka dai me suke yi aikin Allah wayannan waliyai ne ko ba waliyai ba ne shekara ɗari nawa ba sa cin abinci babu komai komai ko to waliyan zamanin banu isra'ila ne kare ya bi su ya samu rabo to da Allah waliyan zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka bi su sai ka shiga wuta sai ka zo mushriki zai yiwu dan Allah akwai hankali a nan da waliyan zamanin banu Isra'ila da na annabi Muhammad da Allah su waye gaba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda na annabi Muhammad sune kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ko to sai aka ce to ga wasu nan sun bi shugaban waliyan zamanin annabi Muhammad Shehu Tijani radiyallahu ta'ala sai aka ce to tunda suka zauna da Shehu Tijjani radiyallahu anhu suka bi tsarin da Shehu Tijjani ya dora su akai istighfari 230 salatu manzo sallama 300 kullum la ilaha 300 to su kam da su fa aljanna to wasu aka ce kuma ai wai Shehu Tijjani da wani babban riga ne kamar wannan nawa wai yana da babban riga da zai sa su a cikin wani ajuwe kai su aljanna ka duba sharri akwai riga a lahira so daga mai daga lokacin da mutum farga mace ka ka amma ustazu kai hankali a nuna maganan kuwa ana sa riga a lahira ne kuma akwai wanda abin da za a yi Allah bai gani ba suka ce kai da sake a sake dubawa ne kaga ba gaskiya bane ke ƙarya ne ƙarya ne kawai da sharri na na makiya Allah ya kiyaye ni to sai wayannan aka ce ka zauna da su ka samu babban rabo kare ya zo da su ya samu babban rabo sai ga dutse ko dutse ya so annabi sallama sai annabi ya ce jabal uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu jabal uhud min jibal jannati ce dutse dutsen uhudu uhudu dutse ne yana san mu muna san shi kai dutsen uhudu ma na bashi aljanna la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi ba ma ki maganan wai wai wani abu ba a dutse ma yana ba shi cikin aljanna shi kuma dutse asalinsa dan wuta ne ko ya yi lazina amanu ku an fusa kuma wa alaikum nara wa ku duhan nasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna la babara wa yaf'aluna ma yu'marun ashe dutse shi makamashin wuta ne amma kuma tunda dutse ya so annabi Muhammadu annabi yake na ba ma dutsen aljanna ba wai Allah ka sa dutsen hudu a janna ba ta annabi ya faɗa ba duk duniya duk inda mutum zai tafi ya je ya dawo wallahi bai isa ya kawo inda aka annabi sallama ya ce jabalul allahumma adi jabalul jabalul uhud janna babu hadisin wallahi sai dai ka ji annabi mutum dole ya karanta jabalul uhud yuhibbuna wa yuhibbuhu jabalul uhud min jibalil jannati dole mutum duk yadda baya son annabi ya taimake shi sai ya faɗa haka sallallahu alaihi wa sallama yace udu dutse ne yana san mu muna san shi me yake dutsen udu aljanna san annabi Muhammad sai annabi take to dutsen udu ma dan aljanna ne to yana cikin duwatsun aljanna wa ya sa shi annabi Muhammad aljanna wa yake raba ta manzon Allah ne ta fili ta shi kiyama ma wa zai ce ayi kaza ayi kaza ga abin da za a yi a kawo mizani a kawo siradi a kawo a kawo kowanne a kawo shi a ce a raba mutane takardunsu kowa kawai ya san makomansa wa ya raba aikin annabi Muhammad ne sai ka ce ba ka neman taimake ka akwai hankali hakila wala in fulani Allah ya datar da mu saboda haka munafikai duk munafiki baya son manzon Allah shi kullum munafiki lissafin sa yana yaudaran Allah ne yana yaudaran manzon Allah shi yasa a cikin wato Allah sai da saukar da sura na musamman akan munafiki na musamman شنو صفة المنافقون هو إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ولا يشهد المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون هو وشنو الله يكي يعمل صفة منافقين آه آه آه آه تكين سورة أنا جبا أنا جبا فسيك يتشي منا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم wa idza qamu islati kamu kusala munafiki yana gane yana yaudaran Allah ne kuma yana yaudaran masu imani idan zo ka ta sallah ya dai sallah sai kasala ya kama shi inda muka tafi yawo kenan ko sai ya kama shi ba zai iya yin sallah akan lokaci ba shikenan a yura'unan nasa ya gaba mutane zai yi sallah sai ce siffansu na biyu wala yaskuruna Allah illa qalilan munafiki munafikai ba sa zikirin Allah sai dan kadan wato idan mutum yana zikiri kenan ba cikin munafikai da Allah bai ba mu siffa ko zakirai sai a ƙara zagi dantse ko sai a yi tayi a yi tayi Allah ya raba mu da munafurci yace wala yaskuruna Allah illa qalilan munafiki baya zikirin Allah sai dan kadan to kaɗan nan irin gurin sallah gurin ɗan wani abu dai amma in ka ga mutum ya zikiri da yawa to ba munafiki bane shi yana cikin masu imani ne Allah ta ya alisa amru sallallahu zikran kasira ya ku masu imani ku zikiri zikiri ne yawa to duk wanda yake ga yana zikiri ne yawa baya cikin munafikai ne yana cikin masu imani ne masu zikiri da yawa kuma baya barin sallah ya wuce baya barin sallah ya yi wasa da sallah kaga idan mutum ya ɗauka sala ya kama shi bai yi sallah ba da gangan yake yin sallah a masaban ahalin sunna wal jama'a gaba ɗaya zai rama sallah amma ba saba irin shemiya wai a ba kar ya rama sallah ko ya ce astaghfirullah shikenan ya tana bilbili da Allah ya kike ganin mai kasala mai wasar sallah zai shiga da yi ai ba zai mai ba kawai zai bari ne ni na fasa yin sallah ba zan yi akan lokaci har lokacin da ya wuce ba zai ba sai ta ba ramawa kaga dama akwai masu subscription na sallah ko sai a dai istighfari kaga an zama wani abu kenan lalle an samu yan hakika da yawa a nan gefen ko in an rena yan tijjani a ce musu yan fayar a ce musu su ne yan hakika a ga dan hakika nan da yace wai ba sai kai sallah ba malami wannan dan hakika wancan mahaukaci da baya karatu wani malami ne kaga yana hakika a tijjaniya babu ai ya ce kar ai sallah ko ya ce a shagiya ai kaza malami babu shi duk shayin duniya babu wannan shayi amma ko ba ga babban shayin salafiya gaba ɗaya na duniya ko mu'assis din ya ce wai in ka kake yin sallah da gangan ba sai ka rama ba ka duba fiqh sunna sufli na farko ka duba zadul na ibn qayyim al-jawziyya sufli na hudu ibn qayyim ya kace ibn tamiya ne fara kuma haka waya ne kafa dalili saboda ka duka wannan a suffa ne na munafurci Allah ya kiyaye mu mutum mai kasala ya kama shi a yin guri lokacin sallah ko kuma a gaban mutane sai ya yi sallah in ba mutane ya shantake ko kuma yana ɓoye wani abu ya ɓoye munafurcinsa ya ɓoye kafirci ya bayyana imani to siffa ne na munafiki Allah ya kiyaye mu wanda ubangiji tabaraka ta'ala zai ci gaba da gaya mana a siffofansu a ya dafa'u anhum akam dunawiyya saboda a ɗauke masu hukuncin duniya kaga a duniya kafirai an zo yaki ba za a yaki munafikai ba tunda sun ce sun yi imani da manzon Allah sallama suna tare da musulmai kenan dan suka je wa iza khalu ila shayadin can gaba za ka gani idan suka koma gurin shedanun su kuma kafirai yan uwansu masu bautan gumaka sai su ce masu a ai muna tare da ku kawai muna yaudarar su ne muna samun sirri wayannan munafikai a Madina aka same su shugaban su shine Abdullahi bin Ubay bin Salul duk mutum wato duk abin da mutum zai ba riga shi in ma da mutum zai bi Allah ma ya fi masa shugaban munafikai gaba da sunansa Abdullahi bin Ubay bin Salul ra'asul munafiqun munafiqin ko munafiqun duka yana dauka shugaban munafikai gaba da shine Abdullahi bin Ubay bin Salul duk wani munafikin zai ba kai saka yi kamar nashi ba saboda shi annabi Muhammadu yawa sallallahu alaihi wa sallam kaga akwai wani mai daraja da zaka samu kusa da farcen manzon Allah babu shi Allah ya saka wani babban malami a na na bangaren izala a Jos yana faɗa yana cewa manzon Allah rigansa ba irin naka bane takalminka ba irin na manzon Allah takalmin manzon sama ba irin naka bane jikin manzon Allah ba irin naka bane fuskar manzon ba irin naka bane darajar adab ba irin naka bane mata maza sama ba irin naka bane yaya maza sama ba irin naka bane ko saboda haka daban suke annabi sallama na da bambanci wanda wasu suka hau kansa suna ta zage zage suna ta zakin sa wai saboda yayi magana akan wannan shashashan mutumin da yayi magana akan manzon Allah yace wallahi annabi ya huce tunanin mutum yace na kira wasu manya-manyan malamai a Najeriya namu na bangaren kungiyoyin da suka baya da suka hada kai suka ce ba su yadda ba sai yace duka wayannan gaba daya ba su yadda sun ce a maganar da dattijaki ya ci mutuncin sayyidina yayi sun adabu wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to me yasa ba za ku fito ku faɗa ba yace har da Saudiya na kira yan Saudiya me yasa ba za ku fito ku faɗe ba faɗa ba yanzu annabi bai shi maka ba dan a zage kai ce masu zagi baka fa ba kuma fara ba ku ci gaba da yi ni dai akan annabi wallahi sai na faɗa muna jinjina gare shi muna gode masa kuma Allah ya sa ya cika da imani albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to anan yake faɗa to anan da a ce ya karanta sufanci malam sai ka ji yana faɗa abin da alƙadi da ya faɗa cikin shifa idan ka ce rigan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da tukucin kisa ne ma a kanka rigan manzon Allah takalmin annabi sallallahu alaihi in ka zagi takalmin annabi hukuncin kisa ne maballin rigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka zagi maballin botul ɗin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama botul ɗin rigar manzalla kawai idan ka yi magana mara kyau a kansa shi kenan ka fita a musulunci kai ki huce kisa ne a kanka ya nisa annabi na suna ahadin ko ya mata yi maza sallama ku fa ba irin sauran mata ba ne sallallahu alaihi wasallama saboda amma mutum yana da burbushin munafurci a kansa sai ya gana cewa annabin ai ne kaza kaza annabin ai shi ma mutum ne auzu billahi kaman kowa ai kaza kaza kaza kaza kaza sauran su ko saboda haka duk munafurci da mutum zai ya yi hakuri ya daina ba shi amfani babu riba ya bi Allah kawai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi saboda idan ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah zai kwace ka zai tseratar da kai ba za ka shiga cikin masifa da bala'i ba amma idan ka ji wani sako-sako a zuciyanka a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan fa mutum ya shiga cikin masifa Allah ya kare mu a wama wama yuqadiuna ila anfusum ba wani sai yaudara sai kansu ai li anna wabali khaba'ihim rajiun ilayhim fa yansalihuna fi dunya bi idla'i illahi nabiyhi nabiyhi ala ma aqtinu wa yu'aqibuna fil akhirati a ubangiji tabaraka ta'ala ya haska wa annabi sallallahu alaihi duk abin da suke yi kaga abin da suke boyewa a cikin zuciyarsu ba munafurci bane ba a cikin zuciyarsu bane to Allah ya nuna wa annabi Muhammad Allah abin da ke cikin zuciya gaibu ne ko ba gaibu bane to annabi sallallahu Allah ya nuna masa sai ka zo kawai ka ce annabi annabi sallallahu alaihi san gaibu ba kai lissafi gaibun shine Allah ya dauka yace na bawa annabi Muhammadu duk wani kayan Allah duk wani abu na Allah annabi ya bawa babu abin da Allah bai bawa addab Muhammadu ba in ji Qur'ani fa kulli shay'in atainahu fi imamin mubin ko kulli shay'in atana fi mubin komai na tattara shi na tare shi gurin wannan jagora mabayyani annabi Muhammad kuma Allah ya ce wa annabi sanuqri'uka fala tansa wai na zan yi ta gaya maka ba za ka manta ba to da Allah ai na ka ji labarin duka gaibu din duk wannan abin da aka ce wannan na Allah ne a gurin wa ka ji a gurin manzon Allah ne to da Allah kayan Allah yana hannu waye yana hannun Annabi Muhammadu duk abin da ga mutum ya samu Annabi ne ya raba mishi hadisi ingantacce a Muslim ko na faɗa kwanaki cewa bayan Qur'ani da muke karantawa wannan duk duniya a musulunci a sunna a gurin ahlus sunna أصح الكتب بعد القرفة وسائل البخاري littafin da ya ci inganci a duniya gaba ɗaya bayan ƙwar'ani shine sayyid bukhari to ga cikin sayyid bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu huwal mu'ti wa ana al-qasim Allah shine mai bayarwa amma ni ne mai rabon abin da Allah yake bayarwa da Allah akwai abin da ya rage annabi ne yake raba kayan Allah dukkan kaya in dai na Allah ne to in dai kuma akwai wani abin da ba na Allah ba a gaya mana waye da shi babu akwai wani abin da ba na Allah ba masallacin na nawaye mu nawaye abin da muka mallaka nawaye waye halice su sama ƙasa gida waje jeji ko in mai da ka sani Allah ne na Allah ne mallakan Allah ne kayan Allah ne to waye ke raba kayan ka ce mana shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa wayanda suka san annabi malam sallallahu alaihi wa sallama zaka suna cewa a fa waqti wa sa'ati saraftu li dhikri salata wa marhamin kasartu jaylaba ko fa in tasaluni ana bibi wa sayyidi fada habibullahi mal ghairu ma wa ma inji shehu ibrahim radiyallahu ya ce da lokaci na da minti na gaba na sarrafa na aje shi kawai yaban annabi Muhammad shi a gabana manzala ne kawai a gabana sallallahu alaihi wasallam a wani gudu yana cewa tawalla rasulullahi amri falam yazal yusa'irni dahari fasirtu mumajjada yace wallahi duka lamura na mika wa annabi Muhammad inji shehu Ibrahim duka lamarin na mika wa annabi saboda duk komai na Allah yana gurin manzon Allah to shi kuma duk komai na sai ya tattare shi ga annabi Muhammad yace falan yazal annabi bai gushe bai sa'idu ni dahari da'iman kawai iya tsawon zamani na ina samu rabanta ina samun albarka da nasara da rabanta na duniya da lahira a gurin manzon Allah kai wata rana yake cewa ugadi sabuhan inda afdalul mursali waman bi rasulullahi lam yaktajal mada yace talatan safa ma ina yi ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda me dukkan lamuran sa yace shi na annabi Muhammad ne ko yana cewa fasat hubbal mustafa duna ghairihi walau umma kursumin walau kana maryama ko ba da hada soyayyan wani da na annabi Muhammad ko da san da nake wa maryama da ummu kulsum ne wasu malamai suka ce ƴaƴansu suka ce a'a wannan ummu kulsum din wata kujera ce maryama din wani wani ruwa ne yake gudana a karkashin wannan kujera wanda fada kujera guda ɗaya ne fada wanda ke zuna gurin annabawa ne da annan manya manyan mursalai da annabawa ne annabi ne akan kujerar suna zaune suna shan madaidi yace kowanne za a bani ni na haƙura da shi kawai annabi muhammadu sai yan annabi kawai sallallahu alaihi wasallama wani guri yana cewa bulitu bi hubbil mustafa al-qatl ahmad abul kauni wal akhlaqi far'an wa mati da atani hawa wa qawla an arif alawa salitu bi dinar salitu bi dinar istiyaqi ahmada ko wani guri yana cewa fa ahmad fadd al-jawhar lam yuqassama wani guri yana cewa wa yasika bada'an zatu wa sifatuhu muhammad fi'l al-hamd min hamdi ahmad sallallahu alaihi wasallam to daga mun da mu shiga magana sai wa radallahu anhu kuma sai kaga mun koma kawai magana akan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai kawai saboda haka abinda dai a kullum dai abinda muke gaya mutane a rike manzon Allah eh in ka rike annabi ba za ka zo munafiki ba in ka rike annabi annabi sallama ba za ka zo mai hasada ba in ka rike annabi sallama ba za ka zo mai tsaci a ranka ba dukkan abin da ka gani kai ka san kawai haka Allah ne la tata'allama idza ra'aita a a yana cewa la ya'lamul insanu man rahmanu yalqa shurran daikal insanu bi ibrahim idan da mutane sun san waye Allah idan wani abu ya samu wani mutum ya zo wani mummuna abu ya same shi sai aka zo ana mashi jaje shi kuma sai musu dariya a ransa Allah sarki su wasan abin da ya zo bane ai abin da ya zo na alkhairi ne ko na sharri duk abin da ya same shi ko in abin farin ciki ya same shi ya san daman Allah ya rubuta zai zo in abin baki ciki same shi ya san daman Allah ya rubuta zai zo wa ma asabaka lam yakun li yaqdiuka in ji manzon Allah da abin da dama zai same ka bai taba wallahi dama bai taba kuskure maka ba sai ya same ka wa ma akhada aka lam yakun li yusibaka da abin da kuma ya kuskure ka bai same ka ba wallahi dama bai taba samun ka ba ko na alkhairi ko na sharri kuɗi ka samu wani daraja ka samu wani ɗaukaka ka samu da aman zai zo wallahi da man zai zo a'a talauci ne ya same ka Allah ya kiyaye mu ciwo ne wani musifa wani ibtila'i ne ya same ka daman wannan abun da zai zo tunda ka imani da wala nabulu wala nabulu nakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwal wal anfus wa sabr bashir as-sabirin alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi ulaika alayhim salatu rabbil alamin ulaika humul muhtadun ko kai mai da wannan to ai babu komai kuma ai kawai shine wannan fa shine ma'arifa shi ne fa haƙiƙa ɗin da ake magana a kansa shi ne faira ɗin fa ba wani abu bane ba wani abu bane wanda wasu ƴan iska suka ɗauka ko a yi abubuwa da mata a sha giya a ƙiyin sallah a ce wai faira ne ƙarya ne wannan terere sunansa ba faira ba faira ƙul washrib ku ci ku sha na halal ku ci abin halal ku sha na halal ku yi tufafi da halal ko a a a sannan ku bi Allah ku bi annabi Muhammadu ku yi sallah akan lokaci shikenan kawai ku yi karatun Qur'ani ba shikenan ba ku abin da ya rage a duniya babu saboda haka Allah tabaraka taala ya kare mu munafurci masifa ne Allah ya kiyaye mu da zama a a ya zama mutum an jarabe shi da munafurci Allah ya kiyaye mu a wa yu'aqibuna fil akhirati sannan za a masu uquba a ranar karshe in an ce akhira shine ranar karshe wannan ranar ita ce yau matubula sara'il ranar taron asiri yau malayan fa'u malin wala banu ranar dukiya da yaya ba za su maka amfani ba illa man ata Allah bi qalbin salim man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacce da Allah ya za a zuciya mutum ta kubuta akwai munafurci zai yi akwai riya zai yi akwai hasada zai yi akwai gulma akwai ƙarya akwai abubuwa kaga ba zai taɓa samun nasara ba Allah ya kiyaye mana zukatanmu ya wanke mana zukata shine za yawmuddin ranan addini ko yawmuddin shine ranan tashin alkiyama Allah ya Allah ya sa mu tafi a sa'a albarkacin sabil wudud wa ma yash'urun ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ma ya alamuna ba sani ba anna khada'ihim li anfusihim wannan yaudar da suke suna yi wa kansu ne ai wa mukhada'atin huna shi yaudaran nan anan min wahidin ta guri ne fa'ala ai a sun yawaita shi ne fa'ala da taksir ko kuma fa'ala litida'if lida'afin saboda raunin suka aiwata shi laisa ala babihi kal ka'aqibatul lissi ba wai kaman babin ƙarshen rauninsu ba ko wata a ce a hayana lil wahadaniya ko da kaɗaitawa dunal musharaka a fatakuru bi ma'ana fa'ala littattafir nawa ba'afa bi ma'ana da'afa ya gajiya ko an ninninka masu wannan abin eh za a ninninka masu abin da suka yi na azaba na yaudara da suka yi da munafurci saboda sun taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah to bare bari ba yace walin zikrullahi da zikirin Allah fihi fi yukhadi'un Allah suna ambatan Allah amma munafurci ne ƙarya suke yi ai tanwihin bil muslimina tanwihi ne ake tanbihi tanwihi ne ake wa musulmai da annahum haqiqatun innama yukhadi'una al muslimun haqiqanin maganan inda ake cewa yukhadi'una Allah din nan ai suna yaudaran musulmai ne za su yaudaran Allah ne mutum zai yaudaran Allah a'a yana yaudaran dai musulmai ne ko yukhadi'una Allah ma'ana ay yukhadi'una haqiqatan inma yukhadi'una almuslimin suna yaudaran musulmai ne ja'ala Allahu mukhadi'atan lilmuslim mukhadi'atan almuslimina bi manzilati mukhadi'ati Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya sanya yaudaran da suke musulmai a matsayin yaudaran Allah ne sun ka yaudari musulmi to ka yaudari Allah ne yaudaran da suke wa musulmai suna cewa a ai mun imani kuma a zuciyarsu ƙarya suke ba su imani ba su alisafin su suna yaudaran masu imani ne sa'annan kuma suna yaudaran Allah to amma hakikanin abin suna yaudaran musulmai ne wato musuluncin nasu a baki ne a zuciya kafirci ne amma a haka annabi bai taɓa kafire ba kuma annabi ya sani ya san munafukai ne ko amma manzala sallama bai fito kan mumbari yace wane kai munafiki bane wane kai kafiri ne wane kai mushriki ne wane kai dan bid'a annabi fito bara haka ba sallallahu alaihi wa sallam ko wanda yake da ticket din wa'azi ma kenan ko inna arsalnaka shahida wa bashira wa nazira wa da'ina illa bi'izni wa sirajan munira sallallahu alaihi wa sallam amma bai faɗa haka ba amma yanzu mutum kawai sai ya je ya bar katin gemu ya sa wannan kanin sa ya zo ya hau mumbari ya dauki rawani ya sa ya sa alkimba kawai sai ya tura mutane wuta kowa ya sa shi ba san wa ya turo shi ba kila ma da certificate din ma da awa din certificate na da awa ma kila bai da shi kila ma ko a kungiyar su ba ba shi saboda haka muna kira ga masu wa'azi mutum ya kiyaye harkar ya kiyaye kansa eh idan ka zauna a wannan kujera kana kujera annabi Muhammadu ka sani ka kiyaye kanka ka kiyaye kanka Allah ba abun wasa bane Allah yana son mutanensa duk wanda Allah ya halitta yana son kayansa duk halitta ya gani Allah ya yi yana son kasa in ba ya son sai dauke masa numfashi ko ba ka bane da musulmi da kafiri ko da mai bautan gunki da wanda yake ma Allah uku ne da wanda yake cewa Allah hudu ne da wanda yake bautan dutse duka Allah ne yake ba su numfashi da lafiya sai kaga ya fika lafiya ma da numfa da karfi a jiki ma ya bubbuge ka ko wani abu ya hada ku wallahi ya mamake ka kuma kai kana sallah kuma kana bin Allah shi Allah ne ya ga dama haka nan yana son kayan ka ba ruwanka ba ruwanka idan ba za ka yi masa wa'azi ba da Allah ya ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawdhi hasana wajadtu billati hiya ahsan ko idan ba za ka masa wa'azi mai kyau ba kai kira mai kyau da gargadi da nasiha mai kyau kai fir'auna Allah ya san har abada fir'auna ba da imani ba ko bai sani ba to Allah ne yake wa annabi Musa da Haruna wa qula lahum qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru wa yakhsha la'allahu yatazakkaru wa yakhsha ku ga masa magana mai taushi ba da tsawa ba da faɗa da kaza da kaza magana mai sauki amma yanzu wai annabi Muhammadu ma ba a gaya masa magana mai taushi mutum baya tona magana shi yasa kai Allah kiyaye Allah ya ce fir'auna ma fa in za ka yi masa magana ka masa magana mai taushi kai ka zo wawa da kiki dankali kana cewa wai annabi ma sallallahu alaihi wasallam baraka mata magana mai taushi kana magana akan tauhidi tauhidin wa annan Musa wa annan Musa wa turo shi ba Allah bane to Allah yake gaya wa kafiri magana mai taushi kafirin da yake shi Allah ne fa qala ana rabbukumul a'la amma a haka Allah yace ka gaya masa magana mai sauki wa qula lahum ku gaya ku gaya musu annin Musa da Haruna ku wa qula lahum ku gaya musu a qaulan layyinan magana mai sauki mai taushi la'allahum yatazakkaru ko da za su tuna aw yakhsha ko su tsoron Allah me ake koya maka wa'azi ne kyau jayayya ma in zaka yi karka yi shi da batanci da kaza da kaza da kaza amma yanzu muna wani zamani kowa kawai sai dai ya dauko in ya ya dan tara kudin sa ya dan sai wayar Android kawai sai ya aje shi ma ya aje shi kawai a gaba ko matan shi ta sa mai ko daga shi sai matan zai ce shi ba zama malami kawai fara wazi ya fara tura wancan wuta tura wancan dan bibiya wannan haka ba wannan haka ba saboda ka mu ba a hankali mu ba a hankali mu ba a hankali Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yace banzatul mukhadatul mukhadatul mukhadatul Allah tabaraka ta'ala a gurin da suke lissafin suna yaudaran Allah ne musulmai suke yaudara amma sai Allah ya sanya suna yaudaran Allah ne tabaraka ta'ala amma suna yaudaran musulmai fi qulubihim maradun na'am na'am yakzibun yukazibun wala shina ko a fi qulubihim marad zadahum Allahu marada ولهم عذاب عليم بما كانوا يكسبون أكرات حبس يكذبوني أكرات ورش يكذبوني آه في قلوبهم مرض أي أتكن زوجيانسو أكوي رش اللافية ولا رش اللافية تشك كوكونت ونفاق دمنا برش فهو يمرض قلوبهم شيني يسامد دواتو شكا لنن كوكونت دمنا برشي شيني يسامد رش اللافية أتكن زوجيانسو kokon ta wuce akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kuke wa munafurci Allah ya tashi kenan fa zadahumullahu marada Allah ya ce na ƙara muku rashin lafiya la ilaha illallah Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laifin su ka san menene shakka akan manzon Allah akan annabi Muhammad da kuke koko doke shakka har kuke munafurci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna munafurtansa to Allah ya ce na ƙara muku rashin lafiya فزادهم الله مرضا فالله قال رسول الله بما أنزله من القرآن لكفرهم به saboda abin da Allah ya saukar wa annabi sallama na Qur'ani kuka kafirce masa to Allah ya ƙara maku rashin lafiya haza maradun wannan rashin lafiya ne ya kamilu an yakuna hissiyan ai wannan rashin lafiyan ya zo hissi hissan wa ma'anan ne hissan wa ma'anan ne idan aka ce abu ma'anawiya shine fi qulubihim shaqq wa nifaqun a cikin zuciyarsu shine ma'anawiya kenan ma'anawiya shine rashin lafiya na ma'anawiya shine a cikin zuciyar nasu akwai kokonto da da munafurci wa hadha maradun ma'anawi wannan shine rashin lafiya na ma'ana aw maradun haqiqi ko kuma rashin lafiya na haqiqa li'anna ziyadatul iman saboda ƙarin imani wa quwwatin nabi sallallahu alaihi wasallama da ƙarfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zuhuruhu da'iman da bayyana manzon sallama da'iman allazi yazdadu shay'an ba'da shay shine yake ƙara wani abu akan wani abu ai alama qulubuhum sai zuciyar nasu ta samu ciwo ta samu rashin lafiya tsara ka annahu maradun hafsi sai ya zamana ya samu kam kai ka ce ya samu rashin lafiya na hissi daman ya ce hissan wa ma'anani to samun wannan rashin samuwan ƙarin imani da kuma ƙarfafa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai zuciyar ta samu rauni ta samu kasala ta samu rashin lafiya da rashin karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sai ta rashin lafiya hissi ya same su sai Allah ya ce fa zadahumullahu marada sai Allah ya ƙara masu rashin lafiya din nan bima bima da bi inzalil qur'an da saukar da qur'ani wa jiratul iman da ƙarin imani wa quwwati shauqil muslimin da ƙarfin shauƙan suwa da musulunci na musulmai وظهور النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كوكما فزادهم الله كوكما آه الله يكارى مسو دعاء عليهم أرضا الله يكارى مسو الدعاء ذكرى أكل سلاسياتنا أكل أي الله يزيدهم مرضى الله يكارى مسو سلاسيا ولهم عذاب أليم بايا هكا الله يكارى مسو عذاب معلم المعنى من سنن mai raɗaɗi azaba mai raɗaɗi ka ji ba musulmai ne ba musulmi ne saboda ne jin wani abu a zuciyarka akan annabi Muhammad ko ji a zuciyarsa ko ba a zuciyarka ba ba a zuciyarka ba naka ba wani naka ba kai ma ko to a zuciyarsu Allah ta barka sai ƙara masu rashin lafiyan kuma sai ce to ga azaban mai raɗaɗi na ƙara mai ƙara muku me yasa yake bi ma kana yukazzibun saboda abin sai kana san ce suna ƙaryatawa yukazzibun da qira'atu warfi a da qira'atu hafsu kuma zaka ji an ce bi ma kana yakzibun ma kana yakzibun sai amma ya'un nan fata kaula sannan kefin nan suna hafsu ne ko al-asin qira'atu asin ko a sai a sa ma ya'un fatha kefin din sai a sa masa kun sai a ce bi mata ne ya tzibun a kira wata warshin kuma namu na gida sai a ce bi mata ne yukazzibun ko sai a sa ma ya din rufu'a kaula sanan a sa mashi shi ma fata ko a shine ubangiji tabaraka ta'ala ya ce bi ma kanu yukazzibun wasu kace suna kare ta ba kira warshin a a saboda sun taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zaqila lahum na'am
wa idza qila lahum la tuhsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun wa idza qila lahum la tuhsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun wa idza qila lahum idan aka ce masu haulai wayannan kafiran munafikai din nan la tufsidu fil ardi kada ba ku banna a bayan kasa bil kufri da imani wa ta'awiqin alal iman da ta'awiqi akan imani ma'ana ku juya wa imani baya qalu sai inna ma nahnu muslimun ai mu gyara muke yi muna gyaran tauhidi ne muna kare tauhidi ne ƙarya ne Allah tabaraka ta ce ba haka bane a qalu inna ma nahnu muslimun sai ai walaysa ma nahnu fihi bi fasadi ai ba muna cikin fasadi bane yaquluna suna cewa innahum muslihun su ai masu sulhu ne masu gyarawa ne masu tsarkakewa ne masu kutarwa ne wa innal ladzi yaf'aluna innama huwa mudaratun ma'al kuffar ai abin da suke din nan mudarat ne wato taimakekeniya ne suna taimakon kafirai ne tare da kafiran kawai suke wa yuriduna muslihatun fihim muslihun suna neman maslaha ne tsakaninsu da kafirai wato su samu idan wato kullum a lissafinsu idan aka yi musulunci in aka yi nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko aka kori manzon sallama a garin Madina ko kuma aka aka kashe sayyidina sallama da sahabbai gaba daya to su ma daman sun ce wa kafirai muna tare da ku saboda kashe sai zo na lafiya suna neman sulhu ne da kafirai da zaman lafiya da kafirai sa'annan kuma idan manzon Allah sallama yayi nasara kamar da yayi a kullun daman shi yake nasara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daman sun ce sun musulunta kaga bara a yake su ba kenan sun an an sun samu kukuta idan an zo yakan kafirai masu bautan gumaka su bara a yaƙe su ba saboda me saboda sun ce ai sun imani da manzon Allah a baki amma zuciyan ƙarya ne ba da annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa sallam ba sun imani da Allah da gaske da manzon Allah sallallahu alaihi wa da gaske ba wa fil haqiqati haqiqani innama hum mufsidun innama hum mufsidun innama hum mufsidun haqiqanin lamarin su kawai masu ɓanna ne ɓanna kawai suke yi ba abin da suke banna ɓanna a bayan ƙasa kaga sun sun yaudari mutane sun yaudari sahabban manzon Allah sun yaudari manzon Allah sallama shi kuma Allah dama in ka taba mace annabi Muhammadu ba zai kyale ka ba ba zai taba kyale ka ba wane kai ya kyale ka ba kai ba kyalewa a ala ina sauran su na'am
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا كجاية مصر يا رسول الله معنى ألا إن تنبيه فذكر قواني كجيك يسني إنهم هم المفسدون سوى إنهم منافقين wato su ne masu ɓanna a bayan ƙasa bi ta da ƙarfafawa ai ala ka sani ya canbi innahum cewa su humul musulun su masu banna ne walakin la yashuru amma su ba sani ba ba sani ba sa'ala ai su'ila falisofa aliman ai ka kyale su da sanu za su sani za su sani tsala nara suna kala yace nara muna gani في كلام العرب أنا فراكر آه كلمة لا رباوة للشيخ الإسلام رضي الله عنه حشو نجدهم حشو نجدهم يقولون سوى منا سمسنا سوى زيد قائم زيد يا طيا ويقولون إن زيدا قائم للي زيد يا طيا ينافي ويقولون سنا سوى كما كلمة لا رسيني آه إن زيدا لقائم lallai haƙiƙa zaidu laqa'im wallahi yana tsaye ajabal alim wato akwai wani a a da malamin falsafa filosofa malaman filosofa sai zo ya samu wani balarabe malami daga cikin malaman larabawa a wanda ya san kalmar larabci yana cewa ku larabawa kuna cewa zaidu qa'imun wata rana kuma ku ce inna zaidan qa'im wani lokaci kuka ce inna zaidan laqa'im sai wannan malami ya bashi labari ya cewa ai kalmar larabci kala lahu la ai zaidu qa'im ai ikhbaran an qiyam zaidin in an ce zaidu qa'imun ana ba da labarin khabar ne labarin zaidu yana tsaye zaidu ana ba da labari ne zaidu na tsaye an gane ko sai ce inna zaidan qa'im أي جواب السؤال المقدر إن أنت إن زيدا قائم أي للي زيد يناتي أي أمس تنبيا مي تنبيا نفو أنت إلى زيد سكت أي زيد يناتي بأمس تنبيا مني للي حقيقة زيد يناتي يتي أجاب العالم يكي سوى آه وإن زيدا لقائم ردا على منكر قيام زيد وإن وان يتكما وإن زيدا لقائم للي حقيقة wallahi zaidu yana tsaye ai yana ne da raddi ne ga mutumin da yake cewa zaidu yana tsaye ce wallahi zaidu na tsaye inna zaidan laqa'in ko inna zaidan laqa'in to wannan raddan ne ala munkir qiyam zaidu wannan ana raddi ne ga wanda yake inkarin qiyam tsayuwar zaidu yace inna li ta'kid inna dinnan na karfafawa ne al munafiquna su munafiqai qalu suka ce amanna a bisi gatil fi'l sun ce sun yi imani waɗannan da sigan aiki suka faɗa wallahu tabaraka ta'ala ajaba sai Allah ya ba su labari wa ma hum bimu'minin yace wallahi ba su yi imani ba ai wayannan da suka ce sun imani ba su yi imani ba lam yaqul wa lam yu'minu Allah bai ce a ba su yi imani ba sai ce ba su ma yi imani ba su ce sun imani ba Allah ya ce to ka sani ba su yi imani ba wa ma hum bi mu'mini ba su kasance masu imani ba a kama qalu kamar suka ce fi'lan bi sigatil fi'l amana aiki ne da sigar fi'ili na imani faraddu alaihim ashadd min da'awahum to raddin da Allah ya mayar masu ya fi tsanani akan kiran da'awan da suka yi cewa sun yi imani la'annahum akhrajahum min majmu'il mu'minin saboda Allah tabaraka ya cire su gaba daya cikin masu imani ne gaba daya ya cire su ya cire su cikin masu imani gaba daya wa ma hum bi mu'minin ai bas ba sa daga cikin masu imani law qala ma amanu da Allah ya ce ba su imani fakat kawai ma akhrajahum min min jama'atul mu'minin to Allah bai cire su bai cire su a cikin masu imani ba da an ce ma amanu da Allah tabaraka ya ce a alaina muslimu wa lakin la yashurun shine a alu ina mana muslimu ko a alaina muslimu wa lakin la yashurun humul muslimun ala yawa alaina humul muslimun wa lakin la yashurun sai ce a ai da Allah tabaraka ta'ala ya ce ma amanu ba su imani ba to bai cire daga cikin masu imani gaba daya a da ya ce ma sai ce ala ta sani walakin la ya tsoro ala ina ruwan su walakin la ya tsoro walakin la ya tsoro ai ba su ma ba sa ma cikin masu imani ba sa ba sa cikin masu imani a min saboda nasa na kuma ya zaƙi ko za mu tsaya na lokaci ne na'am har uku ta yi ne a yau masu uku ta yi ba a ƙarfe ne ƙarfe uku na so mu tsaya saboda yana da aiki subhanallah to shikenan zamu tsaya nan insha Allah tabaraka ta'ala zamu tashi da zakira lahu aminu kama amanna sallu alaihi kama amanna safa aya ta goma sha biyu ko na'am zamu tashi aya ta goma sha biyu insha Allah Allah ya samu na rayu gobe a kila ma gobe insha Allah zamu bayani akan itikafi sharuɗan sa itikafi da ake shiga da sharadi guda bakwai ya da sharuɗa guda bakwai mace in tana haila ba ta shiga mai janaba baya shiga mai nifasi baya shiga yana da sirra da guda bakwai da za mu kawo su insha Allah tabaraka ta'ala wanda za mu yi bayani ne yi wa kila wani zai iya sha'awun ya shiga manzala salama yana shiga itikafi din amma kana da hali kar ka je ka shiga itikafi kamar iyalanka babu komai wannan haramun ne ba a shiga irin wannan akwai wanda sai ya fice ke samun abincin da zai ta haka ne saboda haka in kana wannan karka ce a kai ni ne ibada ne ai mu na Allah ne a'a ya haƙuri malam in kai iza zawa ga ka hada da iza kafa eh ko da ranar sallah da ranar washi garin sallah ran da jibi jajibe ne zaka iya shiga karka je ka bar iyalanka da yunwa ka ta yan fadi faralan itikafi zaura kawai kowa ya haƙuri mu ne kaza kaza mu za mu je mu yi ibada da mu ne a'a ba a yin haka an fahimta ko a shi ciyar da iyali ma ka ciyar da iyalanka sadaka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa sadakan da aka fi karɓa ya fi kowanne lada shi ne ka ce mutum ya ce da iyalansa ya fi kowanne lada amma kuma ba a ce kuma karka taimaki wanda bai da shi ba fa ko in ka kalla a cikin society da kuke da shi kuke ciki akwai wanda ya kamata in ka gan shi ya kamata ka taimaka masa ba sai ya roƙa ba kar ka bari sai an roƙe ka makwabcinka ka taimaka masa gurgurda abin da kake da shi Allah ya amfana da mu Allah ya bar mu da annabi Muhammadu kar mu zama kullum hannun mu haka a'a mu yalwata in ka jiya ko da ke jiya mun faɗa ko a kisan sayyidina ali bin abi talib ya je ya yi aiki a gonan bai yahudi da ya aiki ya gama aikin aka bashi dirhami guda hudu ya zo ya ga wasu mutane suna da bukata mutane da yawa sai ya ba su dirhami ɗaya ya zo ya ga a wani mai wanda bai da shi ya ba shi dirhami ɗaya ya zo ya yi sadaka da dirhami ɗaya da daddare ya yi sadaka da dirhami ɗaya da rara shi ne Allah yake faɗansa a ƙur'ani siffansa a alazin ya ƙimu sirrin marar suna hanyar sukun alazin ya ƙimu na sallata shi ne siffar sidna usmanu wa bi mara ta kama yin sukun shi ne siffar sidna ali bin abi ɗalibin ko yi ɗi muna ɗa ma lahu bi miskinan wa yatiman wa asira ko wannan siffar sidna ali duka to kaga shi dai ba ya cikin masu da cikin sabon manzo Allah da mutumin da zai tafi kwadugo ka san ba mai kuɗi bane ko a ka san ko ba kowa bane yake iya zuwa yayi aiki a biya shi wannan da jarin sa ko kamar su Abdurrahman bin Auf kamar Sayyidina Usman Sayyidina Abubakar adin masu kuɗi ne ko a saboda haka sun fi shi wadata amma kuma ya fi su ilimi ya fi su ilimi kuma ya fi ya ɗauki abin da ba su ɗauka ba ya shi ya auki a wurin ƙarar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine baban alil baiti gaba ɗaya duk wani alil baiti to baban sayyidina ali shine babansa duk wanda ka ji an ce wannan sharifi ne to jikan sayyidina ali ne ko kuma shi kanin manzon Allah ne inda annabi ya ga dama sai ya ce an baka arzikin kuma shi kenan an gama ko ha sayyidina ali ya je yayi yaki ya kawo a gwalagwalai ko ya kawo zinari irin kwarandan zinarin da ba a ma riga an abin din shi ba an kona shi ba ko aka zo ana rabo har wani aka samu wani basalafi ya zo mai dangarallen sura ko yake cewa adin sura ma wai bai da adalci ko idil ya rasul sallama fi kismatika wai ce yana cewa ina azumi kisma la turbi wajen Allah wai wannan rabon ba dan Allah ake yi ba a'udhu billahi to in Allah annabi sallama ya ga masa ya ce to rike kawai rika naka ne ko baffansa ma a zirna abbasu ko lokacin da aka samu aka ce to gashi nan ya je ya iba abin da zai iya ɗauka dukiya ya iba abin da zai iya ɗauka ya je ya cika ya cika ya cika ya cika ɗaura da annabi ce a ai nace abin da zaka iya ɗauka ne ba wanda za iya ɗaura ka ba akan ɗauki daidai wanda za ka iya ɗagawa ka za a kai ka da wurin da ya cika ya ce sulaba dala a zuwa ɗaura mu a ɗaura mu a kai sai masu sun ce a'a ka rage daidai wanda zaka iya dauka da sai ka yi ba sai ya rage duk da zai iya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai duniya bane a gaban su kuma ba sa cin sadaka sai dai kyauta ba sa cin sadaka sai kyauta in ka kawo kace sadaka ne Allah ya haramta musu saboda ana bawa makaskanci ne sadaka ko to su kuma sun su ne masu bayar wadan Allah ya datar da mu Allah ya mana gafara insha Allah za mu tashi aya na goma sha biyu wa ila lahum آمنوا كما أمر الناس قالوا قالوا أدمن كما أنا الصفحة لا يدعون الصفحة لا يدعون ولكن لا يشعرون آه inda ake cewa su kun imani kamar da kowa ya imani cewa mu za mu yi imani kamar wawaye ko Allah ta su ne wawaye su ne wawaye a nan za mu ji siffan sufaye za ka ji kissan sufaye asali sufaye asalin Allah ya dace da mu daga manzon Allah kuma a cikin Qur'ani kuma a ce wai sufaye ɗin bidiya akwai hankali kai wala kilo gaskiya Allah ya datar da mu na'am na bismillah Allah ya sa na sani na'am na'am ka je gurin gurinsa na'am Tam, tam. Eh. Eh. Na'am. Shi bai damu da sai ka tafi an an saka raka bashi. Shi bai kai da sallan tafi maka komai ne. Kai ka damu da sallan ne kila shi bai damu da shi ba ne saboda ka san abin da mutum ya damu da shi ya dauke shi da muhimmanci shi yake yi kafin ya yi amma kuma wannan ba ɗabi'a bane mai kyau kana musulmi lokacin sallah yayi kai ba kamata ma ma'aikaci tafi mu je mu sallah ba kai a matsayin ka na mai gida a wurin sai ya je ya sallah ka zo kana mai complain a dama sallan ba ta dame shi bane in inda wani aikin a rabu da shi a nemi wani ba alkhairi tare da shi an fahimta ko wallahu alam amin saboda annabi na akwai mai tambaya kuma نعم نعم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ta baka ta ce ayyul ladina wa inna alladina idza asabatu musibatu wanda in musiba ta same su sai su ce daga Allah musu kuma gurin Allah za mu koma saboda ka musiban ma daga Allah ta zo su ma daga Allah su kawai su sun bar sun dangana ga Allah kawai eh wallahu alam amin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam na'am akwai mai tambaya kuma sardonan matasa na tambaya Allah ya cika mana muradan mu wai da suke dawainiya da mu Allah kai dawainiya da su Allah wanda suka damu da mu ka damu da su Allah wanda suka dame mu Allah kai ma ka dame su wanda suka damu suke kokarin shiga shi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah to ka watsa lamarin su Allah mu dai annabi Muhammadu shine gatan mu shine kallon mu shine cin mu shine shan mu wallahi duk kiran da kaga mun sa da abin da kaga mun ci wallahi manzon Allah ne da abin da kaga mun an baka wallahi manzon Allah ne mu kam wallahi ni dai a zuciya na duk mutumin da ya zo yana bara ya ce dan annabi wallahi in ban da abin da zan bashi sai in ji raina na bashi sai in ji har bari jikina yake yi saboda haka a wani kuma in an fara sai ya ce wai ai shirka ko Allah ya sauke saboda haka Allah ka bar mu da annabi Muhammadu Allah yadda aka haɗe kai aka juya wa har shari'a commission ɗin ma baya ɗazu na ji bayaninsa har aka koma shi ɗin ma ana sukan shi an ce wai ya goyi bayan ƴan ɗariƙa to alhamdulillah ƴan ɗariƙa sun tare wa annabi muhammadu faɗa wai ƴan ɗariƙa suka sa shi yana sai cika buƙatar ƴan ɗariƙa to Allah tabaraka ta'ala ka gare abin da aka yi akan manzon Allah to Allah ka yi ɗauki mataki ka ɗauki hukunci wallahu mutum mun nurahu wala ka da kafiru Allah musa nu zan sai zati Muhammad Rasulullah al-Fatih lima abu al khatim lima sabak nas la ki wala ka da sakin dar azim ربنا إليك توكلنا وإليك نمنا لك المصير اللهم لا مانع لما أديت ولا مولي لما منعت ولا نفوز الجد منك جد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا ما هدانا الله به ما شاء الله لا قوة إلا بالله العزيز حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا الشيخ ذات محمد رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الله كبير الحق الهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله الدراجين آمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين الله يسعدك يا سيدي إن شاء الله daren lailatul qadr jama'a kowa ya dage ne ma kowa ya dage ne mai da turkadirin ayya shi yasa yake kara ko